ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله اتقوا ربكم وحاسبوا أنفسكم ماذا عملتم في شهركم الكريم فإنه ضيف قارب الزوال وأوشك على الرحيل عنكم والانتقال وسيكون شاهدا لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال فابتدروا رحمكم الله ما بقي منه بالتوبة والاستغفار والاستكثار من صالح الأعمال والأقوال والابتهال إلى ذي العظمة والجلال لعل ذلك يجبر ما حصل من التفريط والإمهال لقد كان أيام هذه الشهر معمورة بالصيام والذكر والقرآن ولياليه منيرة بالصلاة والقيام وأحوال المتقين فيه على ما ينبغي ويرام فمضت تلك الأيام الغرر وانتهت هذه الليالي الضرر كأنما هي ساعة من نهار فنسأل الله أن يخلف علينا ما مضى منها بالبركة فيما بقي وأن يختم لنا شهرنا بالرحمة والمغفرة والعتق من النار والفوز بدار السلام وأن يعيد أمثاله علينا ونحن نتمتع بنعمة الدين والدنيا والأمن والرخاء إنه جواد كريم عباد الله إن ربكم الكريم شرع في ختام هذا الشهر عبادات جليلة يزداد بها إيمانكم وتكمل بها عباداتكم وتتم بها نعمة ربكم شرع الله لنا زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد أما الزكاة أما زكاة الفطر فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعا من طعام ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال كنا نخرج في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ساعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر وقال ابن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للسائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فأخرجوا أيها المسلمون زكاة الفطر مخلصين لله ممتثلين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع المسلمين صغيرهم وكبيرهم حتى من في المهد حتى من كان في المهد أخرجوها ساعا عن كل شخص مما تطعمون من البر أو أو الأرز أو التمر أو غيرها من طعام الآدميين أخرجوها طيبة, بها طيبة بها نفوسكم واختاروا الأطيب والأنفع فإنها ساع واحد في الحول مرة فلا تبخلوا على أنفسكم بما تستطيعون أخرجوها مما فرض الله مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام ولا تخرجوها من النقود ولا من الكسوة لأن ذلك خلاف ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوها إلى الفقراء والمساكين والأقارب المحتاجون والأقارب المحتاجون أولى من غيرهم أيها المسلمون أخرجوا زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة إن تيسر ذلك إن تيسر لكم فإنه أفضل ولا بأس أن تخرجوها ولا بأس أن تخرجوها قبل العيد بيوم أو بيومين ولا يجوز تقديمها على ذلك ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد إلا من عذر مثل أن يأتي خبر ثبوت العيد فجأة ولا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة والأفضل إخراج إخراج الفطر في المكان الذي أنتم فيه في وقتها سواء كان بلدكم أو غيره من بلاد المسلمين أيها الإخوة أما التكبير فقد شرع الله لنا التكبير عند إكمال العدة فقال تعالى في تنزيله المحكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فكبروا الله من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد كبروا الله في المساجد والبيوت والأسواق الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اجهروا بذلك تعظيما لله وإظهارا للشعائر إلا النساء فيكبرن سرا وأما الصلاة عباد الله وأما صلاة العيد عباد الله فقد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء حتى العواتق وذوات الخضور التي ليس لهن عادة بالخروج وحتى الحيض يشهدن دعاء الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المسلى فلا يجلسن في مسلى العيد فأخرجوا عباد الله إلى صلاة العيد فأخرجوا فأخرجوا عباد الله إلى صلاة العيد رجالا ونساء وصغارا وكبارا متنظفين لابسين أحسن ثيابكم غير أنه لا يجوز لهم لبس الحرير ولا شيء من الذهب فإنهما حرام على الذكور وليخرج النساء محتشمات غير متطيبات ولا متبرجات بزينه والسنة أن يأكل قبل الخروج إلى صلاة العيد تمرات وترا ومن السنة مخالفة الطريق وتبادل التحية والتهنئة بين أفراد المسلمين بارك الله لكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوانا مسوء البركة خطبر متيو إن شاء الله تعالى زام التتوناني akan mawubu'in da ke gabanmu mawubu'in da ke gaban kowanne musulmi shine abin da ya shafi zakatul fitr da kuma kabarbari da akan yi da kuma sallar idi idan Allah subhanahu wata'ala ya raya mu ya kai mu lokacin yan uwana masu albarka lallai mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu yi wa kanmu hisabi cikin abubuwan da muka aikata a cikin wannan wata mai albarka domin wannan wata da muke ganin shi baƙo ne wanda dab yake da gushewa tun muna irgin za mu fara saura kwana ɗaya saura kwana biyu saura sati ɗaya har Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu rai muka shiga ciki muka fara tun ana irga kwana ɗaya kwana biyu yanzu an fara irga kwanakin da suka rage ne a cikinsa yanzu ban kwana muke da shi tattare kayansa yake yi domin barinmu a cikin halin kaɗaiti kamar yadda kowace shekara muke kasancewa lalle wannan wata a shirye yake da ya nannaɗe kayansa domin barinmu ya tafi lalle ne uwa mu sani cewa wannan wata da muka rayu a cikinsa tsawon kwana 29 ko kwana 30 da za mu rayu lalle zai kasance mai ba da shaida a gare mu ko ya ba da shaida a kanmu zai ba da shaida a gare mu idan mun masa kyakkyawar ajiya mun yi ayyukan alkhairi nagartattu a ciki lalle zai ba da shaida a kanmu kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu labari cewa azumi zai a tsaya tsayin daka ya ceci ma'abucinsa to lalle wannan watan da muke ciki zai ba da shaida a kanmu mai kyau idan mun yi aiki nagari a cikinsa kamar yadda kuma watan zai ba da shaida a kanmu idan mun yi akasin aikin alkhairi a cikin sa Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu yi gaggawa ƴan uwa Allah ya mana rahama gaba daya cikin abin da ya rage a cikin wannan wata mai albarka wajen abin da ya rage mana mu tuba ga Allah subhanahu wataala mu yi istighfari mu yawaita ayyuka nagartattu da suka shafi maganganu da ayyuka da komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala lalle ne mai yiwa dan abubuwan da muka samu a baya na tikas dan abubuwan da muka samu a baya na tasgaro da dan kurakurai da rashin kyautawa da muka yi sai Allah subhanahu wataala ya kalle mu kallo na rahama sai ya shafe mana har yanzu akwai ragowa dan uwa kana da lokaci lokaci bai kure mana ba lalle waɗannan kwanaki kwanaki ne da an raya su da ibadu kala kala kwanakin su yaninnukan su an raya su da azumin maka da zikiri da karatun alqur'ani da sadaka da dukkanin aikin da mutum yake gani zai kusanta shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala hakanan dararen waɗannan kwanaki masu albarka da yawa daga cikin mutane ba su shagala ba sun kasance masu haske ne an haskaka su da salloli tun daga sallar tarawihi har zuwa yanzu da aka shiga goman ƙarshe aka fara sallar tahajjudi kusan duk inda ka wuce duk inda ka ratsa sai dai ka ji tashin alƙur'ani yana tashi tsakar dare ko shakka babu wannan ba karamin alkhairi bane da mutane suka shuɗe a cikinsa halin mutane nagari nagartattu masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki za ku ga halin su yana nan akan yadda ake so a ganshi halin su bai canza ba sun guje abubuwa da dama waɗanda da sukan yi su Allah maɗaukakin sarki ya datar da su wajen aikata ayyukan da da ba sa aikata su saboda haka suna cikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki masu albarka sai dai yan uwa masu albarka kash abin takaici waɗannan kwanaki masu haske dab suke da gushewa waɗannan darare masu haske dab suke da shuɗewa kai ka ce wani ɗan yini ne kawai a cikin rana makaraye a cikinsa za mu wuce shi daga fara azumin na zuwa yanzu idan lissafi za a yi maka wani sai ce bai fi kwana ɗaya ba ko kwana biyu kalli lokacin da aka ce mun ɗauki azumin fara shi yanzu azumin da ke bakin mu azumi na 26 amma kalli kwanakin wani aka ce ƙididdige abubuwan da ya daga wancan lokaci zuwa yanzu ba zai iya ba saboda yadda kwanakin suke gudu yan uwa yadda suke gudun nan suke tafiya abin da ka riga ka aikata a ciki yana nan an taskance maka sakaci da wasa da kai a ciki shi ma yana nan mutum zai je tarar da su abinda mutum ya aikata shi zai samu abinda mutum bai aikata ba bai aikata shi ba ba zai ganshi a ciki ba lalle waɗannan kwanaki kwanaki ne da za su za su riga su shuɗe su ban mu a cikin takaici muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya mai mana gurbin waɗannan kwanaki da wasu kwanakin ire-iren su masu albarka Allah subhanahu wata'ala ya cika mana abin da ya ragowa na wannan wata da rahamarsa da gafararsa da ‘yantawarsa daga wuta ya kuma samu daga cikin wanda za su samu dacewa da samun aljannar firdausi Allah subhanahu wa ta'ala gazawa da abubuwan da muka yi na rashin kyautawa Allah maɗaukin sarki ya fi mana a cikinsa ya kuma maimaita mana wasu kwanakin masu albarka irinsu na shekaru masu dama Allah maɗaukin sarki kuma ya jiyar da mu daɗi da lafiyarmu da jinmu da ganinmu da abubuwan da za mu iya samun dama cikakkiya ta azumtarsa lallai uwa mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta a duk lokacin da wannan wata na Ramadana mai albarka ya zo ƙarshe mu cike shi da wasu ibadu masu girma wasu ibadu da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara suna ƙara ɗaukaka darajar mu suna ƙara kusanta mu da Allah subhanahu wata'ala suna sawa Allah subhanahu wata'ala ya kankare mana zunuban da muka aikata a cikin watan Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana zunuban da muka zakewa a cikin wancan wata mai albarka lalle daga cikin waɗannan ibadu masu girma da muke aikatawa a cikin wannan wata mai albarka akwai ibadar zakatul fitri ita ce zakka da ake bayarwa bayan an gama azumin watan ramadana sannan akwai ibada ta kabarbari da shari'ar musulunci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shar'anta mana duk lokacin da watan ya zo ƙarshe lallai an shar'anta mana mai ta kabarbari kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala sannan kuma sai sallar idi wacce ita ce karamar sallah wanda zamu fita gaba daya a je ayi sallah karkashin lima waɗannan dukkanin su ibadu ne da shari'a ta shar'anta mana bayan kammala kammala wannan wata na Ramadan mai albarka da uwana masu albarka abin da ya shafi zakatul fitr lalle manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya farlanta ta sa'i ɗaya in aka ce sa'i ɗaya shine kwano ɗaya mudannabi guda hudu mudannabi guda hudu ko kuma abinda malamai suka ce cikin tafin babban mutum ba wanda hannunsa yake mai girma da yawa can can ba ba kuma mai karamin hannu ba wanda hannunsa yake daidai misali idan ya ci ko tafin hannunsa guda biyu ya haɗa su to shine yake kusan daidai da mudannabi guda ɗaya amma da za ka samu mudannabin wannan shi zai fi alkhairi ka auna mu da nabi guda ɗaya biyu uku hudu wannan shine yake tsayawa a matsayin kowanne mutum kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shar'anta mana ana fitar da zakafin da kai sa'i ne kamar yadda hadisi ya tabbata daga sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya farlanta mana zakafin da kai sa'i ɗaya na dabino ko sa'i ɗaya na sha'ir ma'ana nau'i ne daga cikin nau'o'i na alkama annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ce an farlanta wannan zakka ne akan bawa da ɗa da namiji da mace da ƙarami da babba amma daga cikin musulmi dukkaninsu waɗannan nau'i na mutane da muka ambata zakatul fitr wajibi ce a kansu matuƙar sun samu hali da damar fitar da ita annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya yi umarni da a fitar da wannan zakka mai girma kafin fita zuwa ga sallar idi hadisi na biyu shi ma da imam al-bukhari ya fitar da shi daga sahabi abi sa'id al-khudri Allah ƙara masa yarda yake cewa mun kasance muna fitar da zakafin da kai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'i daya na abinci shi wannan ruwaya ta abu sa'id abin da ya ce kenan sai sa'i ɗaya na abinci to sai ya tafsili a cikin bayanin nan sai ya ce mu ko a lokacin mu abincin da muka fa amfani da shi ya ce shine akwai ash-sha'ir shine abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya lissanta shi a cikin wancan hadisi sannan akwai azzabib azzabib shine busasshen unabi idan an busar da inabi suna mai da shi abinci su rinka ci to na shi ma suna fitar da shi a matsayin zakatul fitr sannan akwai al-aqtu shine a cikwi busasshe na nonon raƙumi shi ma suna cin a matsayin abinci suna fitar da shi a matsayin zakafin da kai wattamr da kuma dabino yace waɗannan abinci nau'i ne daga cikin abincin da mu a lokacin mu muke amfani da su muke ci shi yasa idan mun tashi fitar da zakafin da kai sai mu amfani da su mu fita mu ba wanda Allah subhanahu wata'ala ya umarta yace a basu haka nan babban sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ƙara masa yarda yace manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi shi ma ya farlata zakafin da kai don ta kasance tsohuratan lissa'im don zakat ta kasance tsarkaka tsaftata ga mutumin da ya azumi sannan abu na biyu min lagawi ya ce daga allagawi da ya gabatar kwarkwasa da wasu abubuwa da ya na rashin kyautawa a warrafa lagaw min lagawi daga abubuwan da ya yi na lagawi shine yashashen aiki ko yashashen magana abinda ba shi da amfani amfaninsa ba zai dawo masa a duniyarsa ko a lahiransa ba akwai abubuwa da yawa da zaka ga mutane suna azumi suna zake musu tare da cewa abubuwa ne ba za ka ce azumin su ya kare ba amma suna gurgunta musu azumin nasu suna lalata musu cikakken ladan da ya kamata su samu na azumi sai kasance mutum ya samu wani bangare daga ciki to irin waɗannan abubuwa da muke zakewa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mu fitar da zakafin da kai sai Allah madaukakin sarki tafi mana da su sai mu tashi da ladan azumin mu cikakke insha Allah ta'ala wannan rahama ce daga Allah subhanahu wataala haka nan tsarki ne minan rafaf daga kwarkwasa abubuwan da mutum yayi na rashin kyauta maganganu wanda basu kamata ba dan kalle kalle dan taba haka dai abubuwa wanda mutum yayi bai dace ba to su ma duka sai Allah subhanahu wataala ya tafi masa da su ya kankare masa zunubinsa sakamakon wannan zakka ta fidda kai da yi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wa tumatul lil masakin sannan an shar'anta zakka fidda kai don ta kasance ciyarwa ga miskinai wannan shine babban a babba daga cikin hadafin shar'anta zakka fidda kai waɗannan abubuwan guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisi hadisin ya ƙara da cewa wanda ya fitar da zakka fidda kai kafin sallah ma'ana kafin a fita sallar idi fahiya zakatun makabula annabi ya ce wannan zakka ce karɓaɓɓiya Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓe ta insha Allah ta'ala amma wa man addaha wanda ya fitar da zakarsa ba'da salati bayan sallar idi sai da aka dawo sallar idi sannan ya ɗauka ya bayar annabi ya ce fahiya sadaqatun min sadaqat wannan kawai sadaka ce daga cikin sadakoki ne da kullun amma bata shiga cikin karkashin zakatul fitr ba kuma dole sai mutun yayi ba ya fi masa ake ba ƴan uwa waɗannan hadisai da muka karanta kusan guda uku a jere hadisai ne da suna kunshe da hukunce-hukunce da suke bayani game da wannan ibada mai albarka wannan ibada mai girma ta zakatul fitr abu na farko shine lallai mu fahimci cewa ƴan uwa ita zakafin da kai dole ce wajibi ce akan kowa da kowa wanda yake da iko abu na farko da ya kamata mu fahimta kenan ma'ana da mutum yana da halin da zai zakafar da kai sai ki lallai ya saba Allah subhanahu wata'ala kuma sai Allah ya kama shi akan wani laifi ya bar wani abin da yake na farilla na dole waɗannan hadisai su ne abin da suke nuna mana za ku ga duk lafazin su abin da suke cewa faraba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zakatul fitr duk abin da suke faɗa kenan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya farlanta zakafin da kai kai ko da ka ji an ce daga ji an ce ya farlanta ka san abin da farilla take nufi da Hausa ma'ana abin da yake dole wajibi tilas sai ka yi shi to da ka ƴan uwa mu sani zakafin da kai ba ta da alaka da mai aure ko mara aure ba ta da alaka da yaro ko babba ba ta da alaka da mace ko namiji kowa wajibi ne a kansa sai dai takan wajaba ne ga wanda ya mallaki abin da zai ci a ranar idan ka mallaki abin da za ka ci a ranar to ragowar sai ka ɗauka sai ka zaka da kai da shi to da ka inda kana da abin da za ka ta a ranar idi to ragowa abin da ya rage sai ka ɗauka ka yi zakafin da kai da shi wani zai ce ai shi baya ciyarwa ba mai aure ba ne shi ya za a yi ya gane gwargwadon abin da zakafin da kai ta waje ba a gare shi don uwana mai albarka ka san adadin nauyin aljihunka ka san abin da kake da shi ka san maybe a rana za ka iya cin naira dubu ɗaya daga safe zuwa dare ko dubu biyu ko dubu uku alalakalla kana da dubu biyar a cikin aljihunka to abin da ya ragowa rarar sai ka je ka siyo shinkafa sai ka bayar da zakafin da kai taka in kuma ka ci sa'a Allah ya taimake ka ana fitan maka ne a na gandu to wannan shikenan baka da matsala ma'ana idan mahaifinka yana fitan maka a madadinka to ba matsala amma da iyaye ya kamata su ba matasan nan su fara fitowa da kansu musamman waɗanda matasa masu riƙe katin katin ɗin wayoyin nan lalle ya kamata iyaye su fara dan daga musu kafa su ma su fara fitowa da kansu kowa ya fara jin ɗanɗanan daɗin ibadar a cikin zuciyarsa kafin ya auren wannan shi yake sawa da yawa daga cikin matasa za ku gabata yi wani ma sai auren sai ka gaba yayi saboda haka dan uwa ka sani cewa duk lokacin da zakaffin da kai ta kama baka yi ba to ka saba Allah subhanahu wata'ala abu na biyu da zamu fahimta a cikin waɗannan hadisi ƴan uwana masu albarka shine ita wannan zakka ta fidda kai ana fitar da ita ne daga abincin da mutane suke ci haka ce abincin da mutane suke ci shine kowace ƙasa kowanne gari kowace irin al'umma akwai abin da yake abinci ne a wajensu to irin wannan abin da yake abinci ne a wajen mu mu irin sai kamata ka ɗauka ka fitar ka ba da shi a matsayin mai a matsayin zakafin da kai a wancan lokaci larabawa dabino abinci ne a wajensu cikwi cikwi wannan busasshen nonon raƙumi abinci ne a wajensu zabib busasshen inabi abinci ne a wajensu shi sa duk suna amfani da shi wajen fitar da zakafin da kai amma yanzu kaga a nan wajen a kano abu ya ka zo ka ba mutum a dabino ka ce gashi ga zakafin da kai ba saboda Allah ta tun da shi ba daga can yato ba ka zo ka ce ka bashi abin nan ba saboda haka ba kuma daidai bane ka ɗauko zabibi bushashen iri daga ce ka ba mutum zakafin da kai da shi ana menene muke amfani da shi anan a matsayin abinci shine mafi girma ka ce shinkafa mafi girma ka ce shinkafa babu laifi ka ce masara ko abin da yake kama da haka amma dai malamai suka ce hikimar ita zakafin da kan shine a ba mutum abin da zai ci a ranar don ku kalli abin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa yace wa tu'matul lil masakin dan ya kasance ciyarwa wa muskinai a wannan rana wata ruwaya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ku wadatar da su daga kewayawa wajen mutane suna roƙo ku ba su abin da za su iya ci a lokacin so da in zaka ba mutum abincin da zaka yi zakafar da kai da shi kalla abin da shi ma zai iya sarrafawa ya gyara shi da shi da iyalansa a ci a cikin gida a yi murna kamar yadda kai ma kake da iyalanka shi ya kamata ka kalla bai kamata ka auno dawa ranar sallah ka kai wa mutum ba saboda Allah mutum doki ne zai ce dawa ne bai kamata ba bai kamata ka auno gero ka kai wa mutum da sallah ba gero ba a amfani da shi galibi da azumi tunda mutum ba kunu zai sha ba sai ka ba wa mutum abin da zai yi amfani da shi idan so zai zama samu lallai ni ina ƙara ƙarfafawa duk wanda zai fitar da zakafin da kai idan har zai iya bai takura ba lallai fitar da shinkafa wacce ita ce za ka ba wa mutum a lokacin a ɗora tukunya a girka ta a ci saboda haka uwa ana fitar da abin da yake a abincin da mutanen gari suke amfani da shi sannan yan uwa abu na gaba daga cikin abin da ya kamata mu ɗauka a cikin wannan hadisi ko a cikin waɗannan hadisai shine lallai ita zakafar da kai ba a fitar da ita da kima wannan shine jumhurul ulama suka tafi a kansa ba a fitar da zakar da kai kimatan ma'ana mutum ya yi kimar kuɗin kwano biyu ko kwano uku ya ɗau kuɗin ya bayar maimakon ya bada abinci suka ce saboda duk inda aka nassanta zakafin da kai manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abinci yake ambata bai ambaci kuɗi ba bai ambaci wani abu ba tare da cewa a lokacin manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai abin da suke hada-hada da shi a matsayin kuɗi akwai abin da yake tsaya musu a matsayin kuɗi amma annabi bai ce a ba da shi ba wannan shine ra'ayin mafi yawa daga cikin malamai shi sa wasu daga cikin malamai suna gani ma idan ka fitar da kuɗi zaka ka bace ba amma da wata fatawa da aka samu wacce ba ta da yawa kaɗan da wasu daga cikin malamai ina gani akwai malam Abu Hanifa Allah madaukakin sarki masa rahama shi yana gani cewa babu laifi idan aka yi kiyasi aka fitar da kuɗi daga cikin malamai akwai wanda suke suka dan karfafi wannan ra'ayi na Abu Hanifa suka ce idan ka kalli yanayin ranar sallah akwai wanda za a bashi abinci kwano biyar kwano shida an kawo masa da yawa daga gidaje dan an tabbatar mabukaci ne to amma kuma a lokacin aljihunsa babu ko sisi saboda haka babu kuɗin cefa ne to kaga wannan ya zai kenan shine so su malamai suka ce bai zai hana shi wannan ayi kiyasin a bashi tunda abin da ake so a sa masa farin ciki ya ci abinci kamar yadda kowa yake ci idan ka bashi abinci ba zai ci danye ba wani itan ma da za a siyo a dafa babu gawayin da za a siyo a sarrafa abincin babu to ɗauki kuɗi kudin kwano biyu ko kwano uku sai ka bashi sai je ya ce fadan kayan miya ya dan siyo naman miya a siyo ice a zo a sarrafa a ci ayi murna suka ce idan aka kalli wannan to za a iya yin wannan to wannan ra'ayin in dai har akwai irin wannan yanayin yan uwa babu laifi amma dai haka kawai ba bukatuwa ake ba mutum ya fitar da kuɗi wannan bai dace ba gwanda ya fitar da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nassanta a kansa yan uwana masu albarka zakafin da kai lokacin ba da ita shine daga lokacin da alfijir ya keto ranar sallah kenan lokacin da alfijir keto ranar sallah to za ka iya ɗauka fara raba malamai suka ce za a iya fitar da ita kwana biyu ko kwana uku kafin sallah kwana biyu ko kwana uku kafin sallah wannan shine abin da yake yafi inganci wanda duk ya fitar da ita a wannan ɗan tsakani a wannan lokaci to lallai ya dace da sunna yayi abin da yake daidai Allah zai bashi lada amma wanda ya gaza ya yi sakaci ya ajiye ta bai bayar ba har sai da aka je sallah aka dawo to wannan lada da ake samu na zakafin da kai ta goma shi da kankara zunubi da abubuwa da Allah maɗaukakin sarki zai shi wannan ba zai samu wannan ba illa iyakaci kawai abin da ya bayar na zakatul fitr sadaka ce kamar sauran sadakoki na yau da kullun kawai ba ta da alaka da zakafin da kai da Allah maɗaukakin sarki a shar'anta ta ranar sallah sadaka ce kawai normal sadaka amma kuma dole su karɓa dan da yawa daga cikin mutane yan uwa suna kuskure wani sai ya ce ai tunda na manta ko na sha'afa ko ban bayar ba har aka dawo sallar idi to ai shikenan ta faɗi wai ga maka ta faɗi sai ka bayar ai farilla ce abin da aka ga aka ga maka shine ladan ne da ya kamata ka samu baka da shi amma sai ka bayar idan da za ka hana wancan laifin na barin farilla na barin abin da yake wajibi a kanka yana kanka lalle ne mutane su bayar yan uwana masu albarka idan ka ɗauki zakka ka tafi da kai ka ba da ita ga wakilin wanda za a bawa ba shi za ka ba ba sai ka ba wani wakilinsa sai ka ce da Allah ga zakka da kai na wani nake so a bawa malamai suka ce bari at zimmatuka shikenan ka kubuta ko da bai bashi ba sai bayan sallah kai dai da ka bayar ka fita amma da zaka kaddara naka wakilin kai ne ka wakilta wani kace da Allah ga zakata in ba ina so a kaiwa wani to malami suka ce lallai ne ya kasance ka bibiya idan lokacin sallar idi ya je ya dawo ba a kai ba to har yanzu baka kubuta ba saboda kai ne kai wakilcin saboda ka dole sai ka tabbatar an kai yan uwa ana bada zakafin da kai ne ga miskini kamar yadda hadisi ya ambata wasu daga cikin malamai suka ce duk wanda Allah subhanahu wataala ya ce a bashi zakka za a iya bashi amma dai zancen da ya fi inganci shine miskini shine wanda yake aula da a ɗauki zakafar da kai a bashi ko fakiri ko miskini sannan yan uwa idan ka fitar da zakar ka tafi da kai ya fi dacewa kuma shine daidai ka ba da ita a makotanka da yan uwa da kuke tare da su kada ka fitar da zakai da kai daga nan ka ɗauka ka kai ta Kaduna ko ka kai ta jigawa ko ka kai ta katsina a'a ita zakka ka'idar ta ana fitar da ita ne daga masu kuɗin waje a kuma hankada ta a bada ita ga talakawan waje Allah subhanahu wata'ala ya ce tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim ana fitar da zakka ne daga masu kuɗi a karba daga wajen su annabi ya ce sai kuma a bada ita ga talakawan su yace ana karba ne daga masu kuɗinsu su mutanen sai kuma a bada ita ga talakawansu su dai mutanen kaga idan ka ɗauka ka kai ta waje ka bada ga talakawansu ka bada ita ga talakawan wasu kenan ba daidai bane sai dai idan muka kaddara Kano gaba ɗaya ta koshi duk Kano ba wanda yake bukatar zakafin da kai to wannan babu laifi sai a dauka akai wani wajen amma idan ba haka ba lalle ba daidai bane ka dauki zakafin da kai daga inda kake ka bayar inda zaka samu wani dan uwanka na jini mabukaci to wannan da kai abu biyu kenan ga ladan sarkafin da kai ga kuma ladan zumunci Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwana masu albarka amma abin da ya shafi sallar idi abin da ya shafi kabarbari afwan lallai Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana duk lokacin da muka kammala watan ramadana to lallai mu biyo bayansa da kabarbari mitai tun daga lokacin da aka ce an ga watan jaririn wata na shawwal har zuwa lokacin da liman zai sauko daga kan mimbari na sallar idi to lokacin kabbara ne za mu yi ta kabarbari yan uwa a gida kake a mota kake a kasuwa kake a shago kake wurin aiki kake duk inda kake kakai sakaci ta kabarbari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar wallahu akbar lillahi alhamd buɗe muryarka daga sautinka yi ta kowa ya ji dan ka tunadar daga falallu su ma su ji su dauka da kabarbari yi da ƙarfi ba a yin taɓoyi yan uwa Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda idan irin lokacin ya zo kasuwa suke shiga kasuwa za su ta kabarbari da ƙarfi don mutane da an shiga ana ta ana ta kasuwanci to da zarar ya fara wannan kabarbarin sai ka ji kasuwa ta ɗauka ana ta yi to abin da ake bukata kenan tun daga lokacin da aka ce an ga watan shawwal dan uwa ɗauki karbara yi ta yi yan uwa irin waɗannan sunnoni galibi muna ƙaurace musu ba ma kula da su suna da muhimmanci Allah subhanahu wata'ala ya ce wani tukmilul idda don ku cika irgen ku cikakke na watan ramadana sannan wali tukabbirullaha ala ma hadaku don kuma ku girmama Allah subhanahu wata'ala a bisa abin da ya shiryar da ku na wannan wata mai albarka na ramadana da kuka ga farkon sa zuwa ƙarshe wannan ba karamar rahama bace ba karamar rahama bace dan uwana mai albarka dan daga cikin mu akwai wanda wallahi ba zai kai ƙarshen watan nan ba sai mutum amma kai Allah ya raya ka me kai wajen nuna Allah madaukakin sarki godiya da gaske Allah ya ce kai ta girmama shi kai ta kabarbari wali tukabbirullaha ala ma hadakum Allah ya ce wala allakum tashkuruna fatan kwa kasance masu godiya bisa waɗannan tari jeran giyan ni'imomi da Allah madaukakin sarki zubo muku shi Allah madaukakin sarki ba mu ikon godewa dan uwana masu albarka wannan kabarbari yara za su yi manya za su yi maza za su mata za su yi sai dai mata za su yi su ne gwargwadon yadda za su ji da kansu ba za su ɗaga murya kamar namiji ba a'a za ta rinka yi ne gwargwadon yadda za ta iya ji da kanta da kanta ba za ta ɗaga murya ba za a yi lokacin da za a tafi sallar idi za a yi da daddare haka za a yi ta yi har sai an dawo daga sallar idi don uwana masu albarka ita ko sallar idi shar'antacce sallah ce da annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi ya shar'anta mana duk lokacin da aka kammala watan ramadana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan fita musalla domin gabatar da sallar idi annabi yakan yi umarni a fita gaba daya yara da manya maza da mata annabi yace hattal awatiqa wa zawatil khudur hatta mataye da suke al awatiq ita ce macen da take a sabuwar balaga lokacin da bata dade da balaga ba zawatul khudur kuma sune waɗanda ake musu ɗan darbuka a gefen gida suna zaune saboda sun kai yanayin da waje ma ba sa fita sosai ma'ana mataye masu kunya annabi ya ce hatta irin su a fito da su duk su fito a to sallar idi don wata sha'ira ce daga cikin sha'irul islam so ake mu nuna cewa lallai mu musulmi ne muna da yawa mu musulmi ne muna da wani abin da ke tara mu a lokaci guda muna miƙa lamarin mu duka ga Allah subhanahu wataala annabi yace duk a fito da su a cikin hadisi ummu afiya yace su ma su halatti alkhairan da musulmi suke ciki su kuma halatti addu'o'in al'umma musulmi a wannan lokaci sai da annabi yace hatta mataye masu jinin al'ada su ma su fito ka san mace mai jinin al'ada ba ta sallah amma manzon Allah ya kira da aminci tsara tabbata a garshe ce ita ma ta baro gida ta fito sallar idi dan muhimmancinta tare da cewa ba wajibi bace amma annabi yace ita ma ta fito domin me domin ta halarci wannan dandazon alkhairin na al'ummar musulmi sai da annabi ya ce idan ta zo ita za ta ƙaurace wa inda musulmi suke sallah ne sai ta koma gefe ba za ta shiga cikin musulmi ba sai ta koma gefe sannan idan aka je shi ma ya kamata a zauna a nitse a ci gaba da kabarbari har zuwa limami ya fito a yi sallah idan an gama sallah kuma shari'a ta shar'anta mana lallai idan mutum ya je masallacin idi ta wata hanyar akwai buƙatar idan zai dawo ya canza hanya wannan hadisi ingantacce ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin nan kafin mutum ya fita zuwa zuwa masallaci malamai suka ce akwai buƙatar ya ci wani abu domin dai ya tabbatar wa da kansa cewa fa yanzu ba azumi bane azumi ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ci da bilai wutiri da safiyar ranar idi kamun ya fita daga gida baya fita bai ci komai ba idan baka samu dabino ba ko ruwa ka sha yayi idan baka samu ruwa ba komai ka samu ka ci abin da ake bukata ka ci wani abu a cikin ka ka fita cikin ka babu komai sannan akwai bukatar mutum ya samu kaya daga cikin mafiya kyawun kayansa ya sanya ya yi kwalliya ya fesa turare ya kiyaye da shiga ta addinin musulunci duk abin da addinin musulunci yana ya kiyaye shi wasu sai ka ga mazaje ne da ranar sallar idi amma sun daura sarka wani ya sa dan kunne wani ya yi kaza haka gashi nan kaga wani ya yi aski nan ya sa kore nan ya sa shudi wannan duk saba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan uwa kada kai wa Allah madaukakin sarki godiyar mayu Allah madaukakin sarki ya raya ka ya baka aran lokaci yayi maka ta goma shi ka halitta wannan lokaci mai albarka ka rasa da abin da zaka saka wa Allah madaukakin sarki sai saban sa a ranar da bakin ka ya buɗe ranar za ka fara saba Allah ka kalli matasan a ranar idi irin askin da ke kansu irin askin da ake ce masa askin barayi an aske wani bangare an ba wani bangare wannan haramun ne manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya hana shi ɗan uwana matasa mu ji tsoron Allah mahali daga irin wannan aski ba daidai bane ka bi umarnin manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi ɗan uwana wallahi shine kwanciyar hankalinka shine zaman lafiyanka shine duk wani abin da kake bukata na kwanciyar hankali zaka same shi hakanan mata su ma mu lura da yanayin fitarsu kada mata su fita cikin ado kada su fita cikin tabarruji kada su fita cikin turare duk macen da ta sa turare ta fita daga jikin da shi a jikinta ta fita daga gida manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mazinaciya ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce tamkar mazinaciya ce saboda ba daidai bane mace ta sa turare mai kanshi yana tashi ta fita daga gida ba daidai bane idan mata za su fita su shiga da shiga su fita daga shiga ta addinin musulunci su yi kwalliya amma su rufe shigar su sa hijabi su fita masallaci su je su yi sallah domin bautar Allah za a je ba gidan rawa za a je ba ba gidan fati za a je ba wajen Allah subhanahu wataala za a je saboda haka abinda Allah subhanahu wataala yake so shi ya kamata a kiyaye a lokacin yan uwa abu ne mai kyau da shari'a ta shar'anta idan an dawo daga sallar idi yi wa juna tabadulut tahiyat wat tahni'a shine canjin gaisuwa tsakanin musulmi taqabbal Allahu minna wa minkum taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-amal ai farin ciki ai walwala a gaisa ai wa juna barka Allah madaukakin sarki ya karba mana Allah ya maimaita mana ai wannan wannan duk ba laifi bane a cikin addinin musulunci abu ne da ya gabata ake magabata suna yi Allah madaukakin sarki karba ayyukan abinda muka gabatar a wannan wata mai albarka Allah subhanahu wataala ya karba mana duk abin da muka yi na gazawa da zamiya da muka samu Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah subhanahu wataala ya samu daga cikin yantattun bayinsa Allah ya samu daga cikin wanda za a yi wa gafara Allah ya samu daga cikin wanda za a yanta daga wata zuwa aljanna Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatunmu duk abin da ya fi karfin mu ya dame mu Allah subhanahu wataala ya fi mu sanin sa Allah madaukakin sarki mana maganin sa yan uwan mu Falastinawa da suke fuskantar abin da suke fuskanta a yanzu na kisan a kare dangi da ake son yi musu Allah ya kawo musu dauki Allah madaukakin sarki ya kawo musu dauki waɗannan yahudawa da duk masu goya musu bayan Allah subhanahu wataala ya mana maganin su Allah ya mana maganin su da abin da yafi dacewa da ilimin sa subhanahu wataala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله